بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne da daidai da daren sha takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na ashirin da shida daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri idan ba manta ba dama cikakken sunan littafin shine Tadwinu Sunnatin Nabawiyya nash'atuhu wa tatawwuruhu rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wato tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama daga lokacin da aka fara rubuta sunnar da kuma irin yadda rubutun ya haɓaka da yaya rubutun ya fara wani salo ya ringa ɗauka min alƙarnin awwal tun daga ƙarni na farko ila nihayatul ƙarni tasi'il hijri har zuwa ƙarshen ƙarni na takwas na hijira shine ƙarnin da su ibnu hajar suka rayu wanda a wannan lokaci ne duk wani abu da ake buƙatar a rubuta ba abin da ba su rubuta sun gama tacewa ba abin da ya sa na tsawon dan yi mana wannan dan jan hankalin kaɗan saboda babin da za mu karanta zai yi mana tahqiqin wata mas'ala mai matukar girma a cikin fage na tarihin rubuta sunna wadda wannan na ɗaya daga cikin matakin farko na makasudin wannan karatun shin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ake cewa ba rubuta ta a zamanin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ba rubuta ta zamanin sahabbai ba sai karshe karshen zamanin kananan tabi'ai irin su al-imamu ibn shihab az-zuhri ko kuwa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama an rubuta ta tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shin da gaske ne ma annabi ya hana a rubuta sunna ko kuwa annabi ya yi umarni game da rubuta sunna shin ya yi umarnin kuma ya hana ko kuma ya hana sannan ya yi umarni waɗannan matsalolin su ne yau za mu tattake su insha Allah ta'ala shi ne ma na ya ce albabu sami tadwini sunna fil qarnaini al-awwali wa sami al-hijrataini al-hijrataini eh na'am to kuskure ne ne tuntuban harshe ne professor matar saboda sabon karatun littafin tadwini sunna na'am karatun littafin fiqh sira shine al-awwal wa thani al-hijratayn ko eh al-hijriyai eh al-hijrayayn eh wato tadwini sunna fil qarnaini al-awwal wa thani al-hijrayn ina fata an gano wannan babu zai karantar da mu tarihin rubutun sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a karnuka na biyu wato a karnuka biyu na farko da na biyu karnukan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-fasl al-awwal fasli na farko at-tadwinu fil qarn al-awwal rubutu sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karni na farko rubutu sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karni na farko awwalan abu na farko tadwinu sunna baba fi hawatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rubuta sunna ya fara ne tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zan tsawaita sharhohi da yawa a karatun nan ba har sai mun je ƙarshen wasu matsaloli waɗanda mun san ina aka kwana tukuna dangane da waɗannan karatuttuka ishtahara baina ammatin nas من غير ذوي التتبع والاستقصاء أما الحديث أو ما يطلق عليه علماء السنة لظ العلم ها؟ علماء الحديث ها؟ إيه. أو ما يطلق عليه علماء الحديث لفظ العلم ظل أكثر من مئة سنة يتناقله العلماء حفظا دون أن يكتبوه واستمر هذا الظن قرابة خمسة قرون متب... آه متتابعة وهو يزيد توسعا ويضطرد قوة حتى جاء الخطيب فتتبع مسائل هذا الموضوع وجمع شتاته وألف في ذلك تقييد العلم ما لو الفصل الأول فصل نفرقه awwalan abu na farko da za a yi magana a ƙarƙashin fasili na farko shine tadwini sunna bada'a fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan gaba za a tabbatar maka da cewa rubuta sunnar annabi tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam aka fara ishtahara baina ammatin nas ya shahara a tsakankanin gama garin mutane min ghairi zawi tatabbu'i wal istiqsa' wato mutanen da ba masu bibiyar ilimi da kokarin kure bincike a cikin mas'ala ba waɗanda kawai in suka taɓe shi sama sama sama sama wannan abun ya shahara ainihin a tsakanin su cewa annal hadith shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam aw ma yutlaqu alaihi ulama'ul hadith ko kuma abinda malaman hadisi suke ainihin wato faɗa mishi lafzul ilm su ce ilimi wato rubuta ilimi an fahimta jama'a wato abinda ya shahara malaman hadisi suke cewa rubuta ilimi ko ilimi suna cewa zalla aksara min mi'ati sanatin wato ya ainihin wato zauna ya ci gaba fiye da shekara ɗari ya tanaqaluhul ulama wato shi hadisi ko kuma ilimi ya tsaya wajen shekara ɗari malamai kawai suna ta ainihin karantar da juna a karantar da ɗalibai waɗannan su ɗauka su kai can waɗancan su kai wancan zamani izan duna an yaktubuhu har da shi kaɗai ake ta ba tare da sun rubuta shi ba wastamarra haza zan wannan zaton wanda yake kuskure ne don ku ji ƙarara wannan zaton da yake kuskure ne ya ci gaba ƙurabata hamsati ƙurunin kusan karnuka biyar kusan shekara ɗari biyar ana kan kuskuren zaton cewa shi fa hadisi ko ilimi ba a rubuta shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba har ainihin wato fiye da shekara ɗari kawai sai dai malamai da ka suke karantar da ɗalibai su kuma ɗalibai da ka suke ainihin ruwaya shi an fahimta jama'a mutatabi a waɗannan shekaru ɗari biyar shekara bayan shekara shekaru suna bibiye da juna duk ana kan wannan kuskure na zato wa huwa yazidu tawassu'an kuma wannan irin tunanin da wannan zaton sai ƙara faɗi yake wa yattaridu kuma sai ƙara aini wa yattaridu quwwatan kuma sai ƙara ƙarfi yake da bunƙasa hatta ja al-khatib har sai da khatib al-baghdadi yazo فتتبع مسائل هذا الموضوع sai ya bibi mas'alolin wannan mas'alar wato ko za ku yi mamaki ko da malami masani ne akan abu to akwai matsaloli waɗanda suke da rikici in ba ya tsayawa ba da hankali akai ba ko to akwai kuskure da zai ɗauku akai kamar mas'alar da ne ta warware muku akan matsalar likafani na mutanen Uhud din nan cewa da waɗannan sahabbai suka rinƙa kamar su Jabir da su Anas cewa sai manzon Allah ya ainihin sanya mutum biyu a likafanin mutum ɗaya abinda galibi mutane suka rinƙa fahimta shine likafani ne na mutum ɗaya sai a shimfiɗa sai a kawo mutum guda a ɗora a kawo ɗaya a ɗora sai a nannaɗe su su biyu ɗin a haka amma ƙarshen hadisin kuma yana warware haka shine mai sai ce in yazo zai saka su a kabari sai kuma ya tambaya cewa to wane ne ya fi hadda Qur'ani sai fara tura shi sannan kuma sai ya dauko ɗayan ya sa kaga kenan da an shimfiɗa ne an nannaɗe su gaba ɗaya ai da tun wajen saka su a likafani da tun daga nan ne al'amarin zai bayyana to kun ga wannan ko na daga cikin daqa'iq a cikin fiqh waɗanda malami babban malami wato bai ba da hankali akan abin bane kawai sai dubi abin fusha to wannan mas'alar jama'a tana daga cikin mas'alar da malamai suka samu kansu a cikin ta haka har manyan malamai zaka ji irin su al-Imam zahabi duk sun tafi akan wannan zaton da wannan kuskure cewa hadisi ko ilimi ba a rubuta shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba haka zamanin ainihin wato tabi'ai zamani ya tsawo sai da aka shiga cikin karni na biyu karni na biyu ma kananan sahabbai ne sannan suka fara rubuta shi to wannan maganar ku tsaya ku fahimce ta ba haka bace wannan babin wannan faslin yana tabbatar mana da tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an rubuta hadisi to ba hadisi ba an rubuta sauran ilmoni ma duka to wancan kuskuren sai ya taimaka wa mustashriqun wato yahudawa da suke fada da addinin musulunci sai suka ce to abubuwan da ba a rubuta su ba ma sai bayan fiye da shekara ɗari ina kuke da tabbacin garantin cewa daidai ne ma kai yanzu da zaka zo kana ta fada cewa ga hadisi ya zo cikin sahihul bukhari tunda ya zo cikin sahihul bukhari zaka iya mutuwa zaka iya kisan kai akai zaka iya kaza zaka iya kaza hadisan ma gaba ɗaya da a rubuta su ba sai sai da waɗanda suka ruwaito su kaf suka kare don haka sai su kawo shakka dangane da tadwin sunna da al-imam al-khatib al-baghdadi yazo jama'a sai ya tsaya sai ya baiwa matsalar hankali ya tsaya ya ce bari ya mata bincike bincike na musamman dama khatib al-baghdadi yana da wata dabi'a mun karanta wannan tun da dade a cikin ilimin hadisi ita ce khatib al-baghdadi ya rinka bibiyar matsaloli na ilimin hadisi ne yana mai da su littattafai masu cin gashin kansu yana zama ya musu bahasi bahasi nasu na musamman to sai ya zama a daidai lokacin da mas'ala ar-rihla matsalar yawo domin neman hadisi lokacin da take zama babu a wani littafi ko to shi khatibul bagdadi sai rubuta ta sai ta zama littafi mai zaman kanta to kaga ya nuna ya bada hankali kenan wajen tattara mas'alolin ko to ba nan kadai ba hadda tsawawa ya haƙaƙa ta ya hazzaba ta ya iya gano waɗannan nassoshi ne suka inganta a kai waɗanne ne ba su inganta ba sai sannafa su babi babi to shi ne malam yake cewa har sai da khatibul bagdadi ya zo fatatabba masail hadha al-mawdu ya bibi mas'alolin da ke cikin wannan matsala ta tarihin rubuta ilimi ko kuma tarihin rubuta hadisi wa jama'a shatatahu sai ya bi duk abubuwan da suka warwatsu a wasu littattafai ko sai ya tara su wa'allafa fi zalika taqyidul ilmi sai ya rubuta littafin taqyidul ilmi saboda wannan matsalar kun ga littafin jama'a taqyidul ilmi wannan littafin kana buƙatar ka je ka same shi ka karance shi tare da yau malam zai mana wani taimako zai baka samari wato zai takaita maka bayanai game da littafin tun daga farko har ƙarshen littafin wanda zai zama koda baka karanta littafin don makiyaci ne kai da ba a fatan ka zama matsayin ka na ɗalibin ilimi to in dai ka karanci abin da ke nan cikin wannan littafin ta duniya sunna to zaka iya ba da sakon da yake dauke a cikin littafin Khatibul Baghdadi ina fata an gane to wannan littafi na Khatibul Baghdadi jama'a kamar da za ku zo ku ji profesa matsar zai jinjina wa littafin kafin shi ba a rubuta wani littafi wanda ya binciken matsalar ya bata hankali da kyau ba bayan shi kuma ba a rubuta wani littafi wanda ya tsayaye ta hakikin matsalolin kamar shi ba tare da cewa tun a zamanin shi zamanin su ɗaya da ibn abdulbar kamar da zaka zo ka ji ibn abdulbar ya rubuta jami'u bayanil ilmi wa fadlihi amma ibn abdulbar bai baiwa mas'alar hankali kamar yadda khatib al-baghdadi ya bata ba daga bayan khatib al-baghdadi an zo ana ta rubuce rubuce akan ita mas'ala ta tarihin tadwimul ilm tarihin tadwimus sunna amma dai rubutun su bai kai gaya wajen tahqiqi da biyan bukata kamar littafin Khatibul Baghdadi ba sarki ya tabbata ga Allah wane ne Khatibul Baghdadi idan kana son ganin cikakken tarihin shi jama'a ga littafi irin wanda malamai na wannan zamanin suke rubutawa akan kowane malami da ya shahara yi aiki yi hidima game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan duk wani malami da ka sani an yi irin wannan rubutun akan shi dubi wannan al-hafiz al-khatib al-baghdadi wa atharuhu fi ulum al-hadith babban mahaddaci al-khatib al-baghdadi da kuma irin tasirin da ya kawo a cikin ilimin hadisi an haife shi hijira na da 392 ya rasu hijira na da 463 gashi a Dr. Mahmud al-Tahan daga ainihin wato kulliya ta usuluddin a Riyadh shine ya zauna ya rubuta wannan littafi duk wani malami jama'a da ya kai matuƙa wajen gudunmawa da sunna musamman da kuma wasu fannoni a wannan zamanin malaman hadisin zamani musamman matasa suna yin bincike ainihin game da wannan kin ga nan galibi ga inda na bi na tattara ire-iren su za ka sai a ce wani da gudunmawar shi ga wa gashi kaga al-imam al-muhaddis Sulaiman ha ibn Abdullah Ali Sheikh hayatuhu wa atharuhu an gane Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab wa kenan
mai taisir al-aziz al-hamid
sharh kitab at-tauhid ina fata an gane sanan ku dubi ihsan al-sheikh ihsan ilahi aha zahir wannan babban malami pakistani shi ma gashi manhajuhu وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق المخالفة duk wani dan bid'a na duniyar nan sai da ya mishi raddi na gaske je suka sa igiya suka shaƙe wuyan shi ya mutu Allah ya ji shi amma dai ya gama da shi haka kaga al-Imam Darimi gashi al-Imam Usman ibn Sa'id ad-Darimi wa difa'uhu an aqidati salaf Darimi ba Darimi Darimi ne su a'a darimi ba mai sunanin darimi ba darimi mai radda alal muraisi dukkan bid'a jahamawa da duk wasu shedanu shi yasa aka ce wa difa'uhu an aqidati salaf da kuma irin kare shi da yawa ainihin aqidat salaf wannan kadan ne dai dai muku na na abin nan ga suna kaga nan ibnu abdul hadi ne al-imam yusuf ibnu abdul hadi al-hanbali wa asalu fil fiqh al-islam ina fata an gane ga sunan duk waɗannan taban jama'a wasu ma duk suna nan gashi nan sun warwatsu to ire-iren waɗannan kaga ga wannan abu zur'a arrazi wa juhuduhu fi sunnatin nabawiyya to haka fa malamai suka yi ta waɗannan rubuce-rubucen ka gani aikin aiki ne gashi nan haka har a wannan zamanin suka zo suna yi akan bin bas da Usaimin da Nasiruddin Al-Albani da sauransu duk gashi nan sai da malamai ainihin suka rubuta kaga Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko juhuduhu fi khidmatu sunna Muhammad Nasiruddin kaza wa kaza haka
idan kana son ganin gaskiyar tarihin malami to irin waɗannan littafan za ka karanta sun an fi ba da muhimmancin samun keke da keke akan malamin fiye da littafan da ke tattaro tarihin mutane da yawa kamar yadda khatibu din shi ma yake yi yanzu wannan mas'alar taqyidul ilm babi ne a cikin wannan jami'u bayanul ilmi wa fadli babi ne a cikin littattafan mustalahul hadisi da usul fiqh da wasu littafai ba za ka samu gamsasshen bayani fiye da littafin da an rubuta saboda ita ba waka shi ma khatibul bagdadi yanzu da zaka je ka dubi littattafan tarihi zaka samu tarihin shi amma ba za ka samu tarihin shi gamsasshe game da irin yadda za ka samu a nan ba to ya kamata ka san wane ne khatibul bagdadi sarki ya tabbata ga Allah saboda shagaltuwa da ilmi da wasu larurori da malamai suka bayar aka ce har ya rasu ma bai aure ba sarki ya tabbata ga Allah yana daga cikin al'ulama ul'uzzab gwagwaran malamai allazina asaru ilma ala zawaj wadanda suka zabi ilimi fiye da ainihin aure suna nan da yawa daga cikin su akwai al-Imam an-Nawawi daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to waɗannan karan daga cikin su kenan ka karanta littafin Malam Abdul Fattah Abu Ghudda al-ulama ul'uzzab gwagwaran malamai allazina asaru ilma ala zawaj malam yake to jama'a kun ji sharar fage dangane da wannan matsala ko sai malam yace amma sababu hadha dhann menene ya sababa wannan zato na cewa ba a rubuta ilimi ko sunna ko hadisi ba har fiye da shekara 100 a musulunci har da takkar ake yi sai ce fa huwa khata'un fi tawil ma warada 'anil muhaddisin fi tadwin as-sunna wa tasnifihi wannan ainihin wato sababin zato fa huwa khata'un fi ta'wili ma warada 'anil muhaddisin kuskure ne da ya faru wajen kokarin fassarar maganganun da suka zo daga malaman hadisi fi tadwinil hadis wa tasnifihi game da ainihin wato rubuta hadisi da kuma tsayawa a tsara shi malam daga ƙarshe zai zo kawo mana bambanci menene bambanci tsakanin at-tadwin da at-tasnif asali da malamai suka zo suna bayani dangane da tadwin da tasnif to garin waɗannan maganganun nasa sai aka fahimci kuskure fakat zakara haula domin su waɗannan malamai sun ambaci cewa anna awwala man dawwana al-ilm ibn shihab az-zuhri su waɗannan da suka wannan kuskure sun ambaci cewa farkon wanda ya fara rubuta ilimi a musulunci shine al-imam az-zuhri al-mutawaffa sanata 40 wa 20 wa 100 aw khamsatin ha haka ne wa 20 wa mi'ati wanda ya rasu hijira na da ɗari da ashirin da hudu ko ɗari da ashirin da biyar wa zakaru suka ce awwala man sannafa al-kutub farkon wanda ya rubuta littattafai fa idza hum jami'an mimman asha ila ma ba'da sanati 43 wa mi'a da suka ainihin wato ambaci duk waɗanda suka fara rubuta littattafai ina fatan ku tsaya ku natsu yanzu yana son ya gaya maka inda kuskuren ya faru ne waɗannan da suka yi wannan kuskuren jama'a da suka rinka ambaton waɗanda suka rubuta littattafai sai zama a ƙarƙashin wannan rubutun nasu sai zama duk waɗanda suka rubuta littattafan gaba ɗayansu sun rayu ne har zuwa bayan shekara ta ɗari da arba'in da uku bayan hijira takriban kusan daidai waɗannan shekaru walam yu'til ulama قبل الخطيب هذه الأقوال حقها من التأويل العميق والفهم الدقيق تكافن خطيب البغدادي ما لم يجد سكزو wannan irin matsala da waɗannan maganganun da waɗancan malamai suka yi ta tattarawa waɗannan malamai ba su tsaya sun ba su fassara mai zurfi da kuma fahimta ta keke da keke ba sai suka ainihin karanta su sama-sama kuma sai suka fitar da wannan sakamako cewa to wannan ya nuna kenan ibnu shihab bin zuhri shine ya fara rubuta ilimi ina fata an gane in ka karanta alfiyar suyuti da sharhohin ta zaka ga isharori akan ire-iren haka shi yasa magana da ne muku nan wancan zindiki Adamu Adamu a wani lokaci da ya tashi rubutun wani article nashi yake magana cewa dan haka aka samu zuhuri ya ta kirkiro hadisan ƙarya yana rubutawa sarakuna azzalumai na banu umayya waɗannan mustashriku ne su suka ɗauke shi saboda karance-karance yake zuwa yake da turanci to rubuce-rubucen da suka yi ɗin nan shi ne duk sakamakon wannan ainihin kuskuren ne da ya faru bal rawar hazihil aqwal malam yace sai suka yi ta ruwaito waɗannan maganganu bi shaklin da salo wanda yake yuhimu bi anna ibn shihab az-zuhri huwa fi'lan awwalu man kataba al-hadith wa dawwanahu sai suka ta ruwaito maganganu yadda da salon da yake sai aka rudo aka dauki cewa ai ibn shihab a aikace shine farkon wanda ya fara rubuta ainihin hadisi kuma shine wanda ya fara ainihin wato dawwana shi wato ya tabbatar da shi a takaddu wa awwalu man sannafa fil kutubi ata ba'dahu sai zama duk waɗanda suke rubutun littattafai sai zama bayan shi suka zo kenan wato shi shine fara rubutawa a takarda to ba a samu wani littafi ba kenan kafin ibn shihab an fahimta da haka duk wani littafi da za a ce na hadisi ko na ilimi a ƙarƙashin wannan kuskuren fahimtar to bayan zuhuri ne domin a rubuta ilimi ko hadisi a takarda zuhuri ne ma ya fara yi to ka bi wannan kuskuren ko to sai haifar da cewa to kenan duk wani littafi da aka rubuta to bayan zuhuri ne da aka rubuce rubucen da su Abdulrazzaq Sanani suka yi tai dukkan su ya faru ne bayan zuhuri wa ghalabat hadhihi al-fikratu ala ashabil kutub al-jami'a yace wannan irin tunani na kuskure ya ainihin mamaye kuma ya galaba akan waɗanda suka rubuta littattafai waɗanda suka tattaro tarihi da rubuce-rubuce da sauransu ka abi talibin al-makki kama al-imamu abi talibin al-makki والإمام الذهبي ده الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر ده الإمام الحافظ ابن حجر والمقريزي ده مالم مقريزي أتكين خطط شكينا والصديق حسن خان صاحب أبجدية أبجد, أبجد العلوم ده عينيه الصديق حسن خان وانده ربط للتافن أبجد العلوم وغيرهم ده وأنسوسو fakanu yu'ayyidunaha duk waɗannan malaman tun daga kan Abu Talib bin al-Makki da Zahabi da Ibn Hajar dukkaninsu in suka zo sai suke karfafan wannan tunani na kuskure ragama annahum kanu yajiduna laha naqidan tare da cewa fa suna karfafan maganganun amma kuma a cikin maganganun suna samun tufka da warwara amma da yake ba su bada hankalin su ba sai su wuce shine ku dawo kan wannan magana ta wannan maganar likafanin mutanen Uhud din nan a cikin hadisi in ka ce annabi yana nan nade su ne gaba daya da ka zo gaba kuma sai ka ji ya ce in ya zo zai saka su a kabari sai ce wane ne ya fi habba qur'ani sai dauke sai fara saka shi ka ga yanzu wannan karshen hadisin ya warware farkon fassarar da kai amma da yake baka ba da hankali ba sai ka tafi wannan mas'alar jama'a ku ji ajizanci ne na dan adam idan da karfin ilimi ne da sauransu ko su imamu zahabi sun kai amma kowa ya kai sai Allah nuna maka sabani yadda kake tunani iyakacin ta kenan kawai in ba haka ba za ka ce ibn hajar ba muhaqqiq bane ba ka ce zahabi ba muhaqqiq bane duk waɗannan muhaqqiqai ne amma kaga sai haka ta zo ta faru gare su ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma fa za ku yi mamaki waɗannan malaman kaɗinsu yaushe suka zo bayan khatib ma'ana a daidai lokacin da suke ta ƙarfafa wannan kuskuren wannan littafin yana nan a duniya wallahu alam yana cewa a iya cewa bai yadu ba kenan wallahu alam littattafai guda biyu ne khatib ya rubuta su a cikin ilimin hadisi musamman waɗanda ni na san sun shahara dangane da ilimi wannan taqyidul ilm sai kuma wannan iqtiba'ul ilm al'amal ma'ana dole ne hukuncin ilimi inda an yi ilimi to dole a yi aiki gashi lil khatib al baghdadi waɗannan su ne littafan da san ya rubuta wallahi alam ba su yaɗu wani amma wani abu mamaki ai littattafan khatib al baghdadi sun yaɗu don tsakanin zahabi da khatibul bagdadi kusan shekaru 200 ne ba matsatsin shekaru bane balle a ce littafan ba su fantsama a duniya ba littattafan khatibul bagdadi sun fantsama a duniya musamman a cikin ɗaliban ibnu taymiya tunda sun yi ta tahqiqin su sun yi ta sharhi sun yi ta ayyuka akai sun yi ta ɗibo su suna fajjare su suna buɗe su suna rubuta abubuwa da yawa a cikin abin nan ɗinsu wato matsalar ni na fi son mu tsaya mu fahimce ta a ajizanci ne na dan adam ya faru wannan ajizancin sai bayyana ta bangaren rashin baiwa kaza hankali da muhimmanci sai ka zo sai ka wuce shi ko kun fahimta jama'a Allah maraukake sarki ya taimaka sai malam yake cewa رغم أنهم كانوا يجدون لحانا قيدا وذلك أنهم يذكرون inda aka gane cewa su kansu suna samun tubka da warwara a cikin maganar domin su da kansu suke ambatan anna man ba'da sahaba wa tabi'ina kanu yarwuna al-ilma min suhufin sahiha su da kansu suke ambato a cikin tafansu cewa waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai suna ruwaito ilimi ne daga wasu takaddu ingantattu gairi murattaba ko da yake ba tsararru bane kutibat waɗanda aka rubuta su fi asri sahaba wa tabi'ina a zamanin sahabbai da tabi'ai su da kansu suke faɗin haka misali na daga cikin wannan jama'a da sahifa amma as-sahifatu sahiha ne har ba suke mata kirari as-sahifa wa ne as-sahiha wannan ta amma wa ibnu munabbih
as-sahifatu sahiha saifatu hammam ibn munabbih wannan daga wa daga abu huraira saifatu abi zinad an al-a'raj an abi huraira to yanzu misali su waɗannan malaman dukkansu sun san waɗannan littattafan sun karanta su to waɗannan littattafan an rubuta su ne tsakanin zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai na fata an gane to akwai ire-iren wannan sai karatu ya karatu tukuna zan zaƙulo mana na ibnu abbas wanda ibnu abbas shi ma yana daga cikin waɗanda suke rubutu suka rubuta da ibnu umar da makamantansu to abin da zaka ce kun da kenan su da kansu suna rubuta a sai kuma sai su zo su rubuta eh ba su sani ba ko kun fahimta shine magana da shi professor yake kokarin fito da ita shine yace wa zalika abin da yasa aka gano cewa suna gano akwai tufka da warwara a cikin maganganun su annahum yadhkuruna anna man ba'da sahaba wat tabi'ina kanu yaruna al-ilma min suhufin sahihatin غير murattaba كتبت في عصر الصحابة والتابعين domin su da kansu ke ruwaito cewa waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai suna ruwaito ilimi daga ainihin wasu takaddu ingantattu wato an tabbatar da ingancin rubuta su da danganto su zuwa ga waɗanda suka rubuta su waɗanda sai dai su ce sai dai ba tsararru bane ba an yi su alal kitabu kaza babu kaza bane an game amma sai suke cewa an rubuta waɗannan takardu ne a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai su da kansu ku ji jama'a bari gaya muku inda za ku fi ganin ko ina su da kansu suke karanta sahihul bukhari kitabul ilmi abu hurairah ya zo ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya manzon Allah bana iya haddace hadisanka domin ni bana iya rubutawa kamar yadda Abdullahi dan Amr yake rubutawa wannan tarihin da Abu Hurairah ya faɗi a cikin hadisi me yake nunawa Abdullahi dan Amr sahabi ne kuma a zamanin manzon Allah yana rubuta tun daga Abu Hurairah yace ni bana iya haddacewa kuma ni bana iya rubutawa kamar yadda wasu sahabbanka irin su Abdullahi suke rubutawa kaga yana ga annabi ga wasu na rubutawa Zahabi ya san wannan hadisin Ibn Hajar ya san wannan hadisin amma ya tsallake gaba kuma sai ya ce to ba a fara rubuta ilimi ba da hadisi sai bayan karewar sahabbai da tabi'ai ko kun fahimta shine ajizanci din da rashin sa ido akan abu shi yasa yana daga cikin shawarorin da suke bayarwa in za ka yi rubutu akan abu ko kar ka yi cikin gaggawa in kai cikin gaggawa abubuwa da yawa suna faruwa daga ciki akan samu tahalif akan samu cudewa daga ciki akan samu tufka da warwara daga ciki akan samu takaita abubuwa da yawa da ya kamata ka binciko ka tara su sai zama baka yi ba yana daga cikin abin da suka aibanta wannan rubutun ranan da yake ba munasaba bace dan haka ban faɗa ba a wurin karatun sunan nasa'i at-tahsil wal bayan fi siyaqi qissati as-sayyid salman wanda al-hafiz sahawi ya rubuta tarihin salman al-farisi yana daga cikin abubuwan da suka ainihin intikadi suka ci gyaran shi cewa an rubuto mai ne ana neman yayi rubutu akai sai gaggawar rubutun ba tare da ya tsaya ya gama tara maddatul kitab din a idda ya kamata ba da haka sai ya zama abubuwa da yawa da ya kamata a ce sun samu a cikin littafin ba su samu ba kuma gashi yana ishara ga ya samu littattafan da waɗannan maganganun suke to sai aka ce a zahiri ya rubutun ne a halin gaggawa shi yasa suka zo suka same ka ala gafata malam a rubuta mana kaza in baka da madda a natse ko kuma baka da tahqiqin ko akwai wani abu da ke jan hankalinka ko ba su haƙuri haka suka ce malam a zo a mana wa'azi akan kaza baka yi bincike amik akan abin ba shine irin wannan matsala ta rigakafi kawai sun haɗu da kai a wurin wa'azin ƙasa ko sun haɗu da kai a wurin cin abinci kawai yan jaridu sai su kara maka alaba ta malam menene kaza ce eh a kaza ai ba komai kaza kaza kaza kaza sai ka zo kawo maganar shikenan sai zama da a ce ka koma kawo bincike da sai ka ga abin da ka faɗa ba ba shi za ka faɗa ba shi yasa malam Abubakar Gume yana da hikima da yake shi tsohon alƙali ne malam ba je ya same shi algafa ta malam zakar doya da wake da kabeji me yasa ba a yi madadin mala ya ce kaza sai ya ce tsaya tana da magana ne sai ya ce ya ce faɗin ji sai da shi gama faɗi zai ce to a dan ba da lokaci ba a bai ka gan kai ka ce ai ba yi an ce ba yi zai ka maka sai ka buɗe kaza sai da littafi yana na a dakin da gashi ya nuna maka ba kai nazari ba baka dawo abin hankali ba shi yanzu tun da ka ji ya tsogano magana ko to ya ji ya yi mata shiri ne shi ka ga sai ce da magana ne sai ce sai ce yi muji haka ya kamata ka yi saboda ilimi din ya wuce da kake tunani akwai ilimi a jimillance sannan akwai kuma zaka ga akwai general doctor akwai likita wanda ko ina aka dan kawo zai dan tattaba eh to amma akwai kuma na kunne akwai na ido akwai na kwakwalwa to in ta sarke ko to wancan general sai a ce a'a sai ce a tafi wuri kaza shine akwai wasu mutakhassisu to haka al'amarin ilimi yake Allah madaukakin sarki ya taimaka ba ga jama'a kun ji wannan matsala sai malam professor Makar yace Ivan hasala hunaka tadwinin qabla asr al-imam az-zahabi kenan yanzu qabla asr al-imam az-zuhri Ivan hasala hunaka tadwinin qabla asr al-imam az-zuhri alladhi yu'addu min tabaqati sigar at-tabi'in kenan yanzu in ka fahimci waccan magana kenan ya tabbata an rubuta ilimi da sunna tun kafin zamanin al'imamu zuhuri wanda shi dama ana saka shi daga cikin ƙananan tabi'ai ne ma wa kada hawal al-khatib al-imam al-khatib ya yi kokari an yi sabbita ya tabbatar da anna taqyid al-ilm cewa rubuta ilimi kana mawjudan fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faru tun a zamanin manzon Allah wa fi asr sahaba wa tabi'ina kazalika haka nan rubuta ilimi ya faru a zamanin sahabbai da tabi'ai kamar yadda ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqadahu zalika to wannan magana da ya kokarin tabbatarwa ko sai ta jashi ilal bahs fi tarihi taqyid al-ilm sai ta tursasa khatibul bagdadi dole ya tafi bincike game da tarihin rubuta ilimi wannan ita ce ka'ida jama'a ina son ku gane duk waɗannan malamai su khatibul bagdadi su ibnu hajar su ibnu taymiya ko wallahi ba istitradan ne suke rubuta waɗannan abubuwan ba suna rubuta su ne ba'san don mun faɗi magana yanzu mun ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza sai ce kaji ma bai ma san magana ba sai da je duba a imamu zahabi da ya rubuta littafin tarihul islam gashi na wajen mujalladi hamsin ko kuma ɗaya bugun mujalladi tamanin a farkon littafin sai da ya rubuta wajen littafai guda ɗari waɗanda ya ce su ya karanta sannan ya matso wannan abin a ciki to ne a ƙasar mu kullum malaman kun san saboda da mun yi fama da shedanu ne yan ɗariƙa waɗanda da wani shege zai zo ne sai haka kawai sai ce ya gani alahul mahfuz wato ba ku san yan bid'a ba Allah yana magana sai ga haka sai ce lawul mahfuz ya daga kai akan lawul mahfuz ne ka ji tsinanni ko kun fahimta jama'a wannan irin tabbarjiji din wannan irin barazanar da suke ta ƙarya to ita ta sa sai suke son su nuna su fa ilimi ba wai a wani littafi ne suke zuwa su nazari ba a'a ilimi a ranar farko shine kake bukatar ka je ka zauna malamai su koya maka ka gano bakin zaren to sai ka tafi ka zauna kai ta bahasi in ba haka ba kenan har ka mutu za ka ta daukan ilimi ne a wurin malamai a akwai lokacin da zai zama an yaye ka saboda ka samu kayan aiki ka iya ulumul ala to da waɗannan ulumul ala za ka je ka zauna kai ta bincike to wannan binciken da za ka yi ai ƙari ne akan abin da malaman ka suka karantar da kai malamin ka ya karantar da kai askari ya karantar da kai muktasar to ka san bakin zari na malikiya to in ka je ka buɗe mudawwana to za ka iya karanta ta ka fahimce ta to yanzu mudawwana to basan kake ɗauko abubuwa a cikinta saboda haka taqayyudul ilmi wato matsalar rubuta ilimi da khatibul bagabadi yace shi fa ya yadda cewa tun a zamanin annabi da zamanin sahabbai ake rubuta ilimi to yanzu kaga ya saba wa abin da da dama ake fahimta ko to wannan magana dan ya kokarin tabbatar da ita sai ya tursasu zuwa ga ya tafi bincike dangane da asalin tarihin don haka abu na farko fajama al ahadisa wal akhbara sai ya tattaro hadisai da duk wasu labarai da wasu bayanai allati laha sunatun bi nash'ati taqyidil ilm waɗanda suke da alaka da tarihin fara rubutun ilimi wa hiya akthar mimma jama'ahu salafuhu sai zama waɗannan hadisai da shi ya tara sun fi yawa fiye da waɗanda suka gabace shi suka tara domin waɗanda suka gabace shi kamar su Imam Bukhari da makamantansu sun tattara ɗan wani juz'i ne to amma shi yanzu tun da ya zo da wani ƙalubale na mas'alar kun ga yana buƙatar ya biya tattaro fiye da abin da su suka tattaro wannan yana daga cikin ƙa'idar ilimi jama'a idan zaka tinkari malamai akan wata matsala daga garin bincike ka gano ta ko to wannan zai tursasa ka ka tattara abin da yake ba su da shi kama albani a cikin littafin adabu zufaf da yazo zai tunkari malaman duniya kaf akan cewa zinare haramun ne ga mace duk wanda ya zama muhlaq duk wanda ya zama mai round ne kamar sarka kamar warwaro kamar zobe kamar ɗan kunna da yake kewaye ya ce haramun ne ga mace to hadisan da ke magana an halatta wa mata fa sai ce ba mansukai ba ne ha ba mansukai ba ne to ai hadisai sun halatta wa mace zinare sai ce sun halatta wanda yake ba mu'ulak ba ne don haka hadisan da suka zo suna haramta mata zinare wanda yake al-mu'ulak to sun kayyade sun takura sun matse sun rage fadin waɗancan da suka ce zinare halal ne to da ya zo zai yi bincike akan wannan matsalar tsarki ya tabbata ga Allah sai da ya tursa su zuwa ga ya shiga nan ya shiga nan ya fita nan ya harraja nan ya daddaka nan ya yi maganganu masu ɗimbin yawa ya bincike mai zurfi binciken da yake hatta ɗaliban shi suna cewa sun yi istighrabi wallahi ba su gane irin malamin da suke zaune da shi ba kenan sai da ya fitar da bincike guda biyu a rayuwar shi suka ce wallahi sun rude na farko shine akan wannan matsala ta zinare kewayayye yace da ba a yi mace dan kunne sai a sake shi irin mai tsawo haka kamar da za ga suna yi ba round ba yace ya halatta ko a yi shi mai fadi haka amma in dai zai zama yana da halka yana da ɗan kewayo kamar zobe wanda haka ko kun fahimta ko zinare haka yace za a iya mata sarƙa ta wani ƙarfen a yi mata na wuya na wani ƙarfen daban kwaɗan wurin adon sai a yi na zinare ya halatta to kun ga wannan matsalar da ita da matsalar niƙabi da ya ɓallo matsalar ya saba malaman Saudi Arabia matasansu suka yi ca a kan shi suka zo suka ce bin baz a hana shigo da littafin hijabul mar'atul muslima bin baz ya ce a sai ku hana a shigo da sauran littattafan fiqh waɗanda suka saba malaman Saudi Arabia in kun isa ku je ku rubuta raddi to da suka je suka fara rubuta raddodi suka fara rubuta raddodi da ya zo ya haɗa su gaba ɗaya musu ƙulun ƙulufita gaba ɗaya subhanallahi wallahi tallahi mashuhur sai da ya ce wallahi lokacin kaf almajiran shi sai da hankalinsa ya tashi domin da ya tashi wannan raddin akan niqabi ko sai da ya ninka littafin jilbabul mar'atul hijabul mar'atul muslima din sai da ya ninka shi ita wannan matsala kawai kuma wayi ta ne a matsayin mukaddima sai ta fi littafin girma shi yasa sai ya ware ta sai ainihin buga ta daban sai sanya mata ar-raddul muslim sai aka buga sai suka zama girman ta daya da hijabul mar'a din hijabul mar'a din kuma sai mai da shi jilbabul mar'a waccan matsalar kuma da ya rubuta ta ya rubuta ta ita kuma sai da tafi littafin adabu zifafi din girma yanzu ba ninkawa ba ta kai ɗaya da rabin littafin to da yazo sabon bugu sai yace insha Allah ko ne ya tsogale shi ba zai sace dan su kansu yace ya tausaya wadanda ya warde ko kun fahimta jama'a to yanzu misali abin da nake so in kai ku zuwa gare shi shine idan mutum yana da bahasi akan wata matsala ta musamman ko to galibi karo da shi akan wannan matsalar yana da wuya saboda shi ya bata inaya ne yanzu misali jama'a lacca zan yi wa yaran makarantar nan akan hadisin ummul mu'minin na jin Zainab Zainab bintu Jahashin da take cewa wata rana dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama faz'an wa huwa yaqulu la ilaha illa allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا فحلق بالسبابة والتي تليها wannan hadisin jama'a da ya ja ni zuwa ga wani bincike na afka kan littafin wani malami to ina jin har nayi shawarar ma lecture dai ba yanzu ba tukun saboda daidai lokacin da muke tunanin ya ajuju wa ma'ajuju din nan ga irin su ga su wasu halittu ne suna wasu kaza shi kuma sai ya ce a su ne waɗannan yan Mongolia da waɗannan su Jakiskan da duka ya kawo littafin yana kan gado na har zuwa da ran jiya bincike nake yi hasin shi a hankali ya rubuta abin shi kaf dan sai da yaje har kan katangar har jikokin zulkar ne mutum sai da yaje zauna da su ya dauki hoto da su gashi nan ya bayyana ko ya hau kan katangar zulkar ne din ya dafa ya je bayan ta ko ina aka dauke shi hoto kana nan zariya ba kai karo da shi akan yayi binciken wannan to sai ka bi a hankali tukuna ko kun fahimta jama'a to ina son ne ku rinka gane muhimmancin in wani ya baiwa mas'ala muhimmanci ya bincike akan ta ko kar kai karo da shi shi yasa ko ga a garin nan ba a kwashe da mu lafiya ba sai da mu ga mu bincike kaf akan matsalar ruqya muka zo muka fara duk wanda ya zo da yayi magana sai mu bashi ansa sai ka ji yayi shiru sai dai koma ango sai yana kokoni amma ba zai sake fitowa cikin jama'a ba muka je mas'alar dilfatul isra kar ku manta 1995 sai da ne kasusuwa guda biyu akan dilfatul isra Dr. Ahmad na biyu ce da ya samu kasusuwan cewa wallahi bai taba jin wanda ya tsaya yau matsalar bincike haka ba to matsalar shine dukkanin abin da zaka bada hankali ka tsaya kai bincike akai wani wanda bai bada hankali ba kar ku ji karka rubi cewa kai malamin shi ne karka rubi cewa kai malami ne karka a'a kai irin yadda Abubakar Gumi yayi in ka je wani yago ya ce maka ala gafata malai hadisan da ke magana akan kaza misali hadisan da ke magana akan hamlul asa sunnatul mu'min wa alamatul anbiya alamatul mu'min sunnatul anbiya wannan hadisan ala gafata malam me matsayin su ne tuntube shi ka ce ka ga wata magana ne in ya ce eh na gani a wani littafi ka ce kawo maka littafin in ka je ka karanta littafin inda ya karance to sannan sai kuma ka je ka nemo wa matsalar me ta hakiki kai sannan ya zo ku zauna dan haka yadda ɗaliban ilimi suke tunani ai tunda kai malamin hadisi ne ai kai alaramma ne ai kai malamin lugha ne yanzu yanzu zai zo maka daga Sokoto sai ce yana gaggawa ne kai maza ka warware mai saboda zai wuce kuma wurin malamwa ne. kai kuma wawa ne sai ka ce to shikenan bari kai har kai rubutu har ya sa maka sa hannu a wuri kaza malam zo mu dauki hannu zo zo mu dauki hoto ya yi fulin din ka ya mai da kai raya baka san ilimi ba zai zai tara maka kasa ne kai ne babban malami akan kaza kai ne kaza kai ne kaza a in tarihi ne na hayaniya da kuka baro a baya wannan ko ban daki ka fito zaka iya bada labari amma wannan wata mas'ala ce yake bincike akan ta ko wallahi tallahi karka yadda a mata irin wannan gaggawar gwamman aka zo ka ce gaskiya eh ba ni lokaci yace a to ni dai malam ina son dai in ji dan naka dai ka dan sa min hannu a sai ka ce mishi a in ya so je ta zargin ka wallahi ya fi sauki abinda ƴan uwan su malam Ja'far da su malam Muhammad bin Usman da su malam Garkawi suka yi littafin wani matashi kenan akan tsarki ba su da lokacin da za su tsaya su karanta shi kuma ya je ya binciki mas'alar ya mata bincike ba tare da tahqiqi ba da ya zo musu madadin ba su lokacin su karanta littafi kaf da zai ce ba su lokaci kai sai suka yi burburu sai suka ainihin yi ta'aliki suka rubuta kowa shafi guda aka je aka buga duk wanda ya ga malam Jafar ya karanta littafi ya sa hannu malam Muhammad bin Usman malam Garkawi a guje sai sai littafi da ya karanta sai ya ce kai amma anya malam Jafar ya ga wannan wurin kuwa sai a buga mai alaga mata malam sai kuma ya ce a ban karanta ba fa don ban da lokaci sai a ce to amma malam a farko ka ce ka karanta to kaga me ya faru ka da warwa kun fahimta jama'a haka sunusi gumbi yawa littafin malam malam bakar gumi yawa littafin sunusi gumbi shi ma haka aka taho saboni in ka karanta safutu tafasir farkon ta zaka samu malamai kusan guda talatin ko fiye da haka waɗanda duk suka karraba suka ce mun karanta wannan tafsiri ne ingantacce ya dace da manhajin salaf ya dace da aqida mutanen kirki ya kamata ya zama madogara kaza ka duk suka rubuta suka sa sunayen suka sa hannu saboni biyu yasa aka buga daga baya malamai suka zo suka fara nazari sai ga a kaza sai ya ce amma malam wane ya ce ya karanta aka same shi malam wane eh ka karanta wannan ka sai ya ce a wallahi tasaffahtu na dan shashafa shafin ne kawai haka far ce lakin kuntu qara'ata har akwai wanda zai ce min awwalihi ila akhirih fa wajadtuhu kitaba tafsir sahih kaza kaza kaza ko kun fahimta jama'a ina faɗin haka ne don ku fahimci wannan sannan kuma wallahi ku san da yawa wannan ya haɗa ni da yawa faɗa da yaran Kaduna yaran Katsina yaran Kano tun zai zo ce da Allah gashi amma yana gaggawa ne zai wuce wurin wani yanzu daga wurin wani yake sai ce mishi ban da lokaci domin baka bani dama na zauna na bincike matsalar ba abin da ka zo da shi ban karanta ba da tarihin rudani ne da aka tewa na wa'azozi da hayaniya da tayaka wannan sai mu baka koyaushe ne amma wannan matsala ce ka zo dakika kake so a tsaya a tantance ta ban tsaya na waiwaye ta da ido na dube sosai ba domin ku ji jama'a malamin ka ya karantar da kai bulugul maram ka iya bulugul maram amma masailu na bulugul maram da waɗanda suke tasowa matsalolin tsarki da matsalolin zakka da wasu matsaloli lokacin da malamin ka ke karantar da kai yiwuwa ma bai san su ba ko ba su taso ba ko makamantan haka yanzu matsala ta taso dan wani ya zo ya ce maka ai daga karatun bulugul maram ne ya dago matsalar ba za ka ce to ya kai ma ka karanta bulugul maram ba a'a a ina ya je hango ta yaya aka me ya faru yaya jama'a kun fahimta da kyau to mu dawo kan maganar da muke malam yake cewa wa qad hawala al-khatib an yuthbita anna taqyid al-ilm kana mawjudan fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallam wa fi asr as-sahaba wa tabi'in kadhalika hakika khatib al-baghdadi yayi kokarin ya tabbatar da cewa shi fa ilimi rubuta shi tabbataccen abu ne tun zamanin annabi akwai shi haka zamanin sahabbai da tabi'ai faqadahu zalika ila al-bahth fi tarikh taqyid al-ilm wannan aqida wannan tunani na Khatib da ya gamsu da shi yake kokarin tabbatarwa sai ya ja shi zuwa ga bincike dangane da tarihin rubuta ilimi fa jama'a al-ahadisa ya rubuta ainihin ya tattaro hadisan wal akhbara da dukkan labarai allati la hasilatun bi nash'ati taqyid al-ilm wadanda duk suke da alaka da tarihin rubuta ilimi wa hiya aktsaru mimma jama'ahu salafuhu wadannan hadisai nashi da ya tattaro sun fi yawa fiye da waɗanda suka gabace shi waɗanda suka tara a wannan fagen wa wajadaha tantazimu fi halaqatayn mukhtalifatayn mutabadatayn khatib al-baghdadi da ya gama tattaro hadisan ya fara fayyace su sai ya gano hadisan tantazimu fi halaqatayn hadisan sun kasu ne gida biyu mukhtalifatayn kuma masu saba wa juna mutabadatayn waɗanda kuma suke karo da juna yayin da wasu hadisan ke cewa a rubuta wasu kuma suna cewa kada a rubuta duk da ya gama wannan tattarawar ya zo ya fara duban su sai ga to kuma sun kasu kashi biyu dan haka sabaduha yushiru ila jawazi kitabatil hadisi wal iqbal alayhi wadansu hadisan suna nuni ne zuwa ga halaccin rubuta hadisi da kuma a fuskanci rubuta hadisi gadan-gadan a rubuta haka wasu hadisan suka nuna wal akhar wadansu sauran hadisan kuma yuzhiru khilafa zalika su kuma suna ainihin wato bayyana sabanin haka suna cewa ka a rubuta kuma ma wanda ya rubuta ya shafe wa hadha ma qad kana wajadahu mutaqaddimuhu malam yace to wannan abin da khatib ya samu ko waɗanda suka gabace shi ma abin da suka samu kenan ghaira annahu alfa shay'an jadidan fiha sai dai kuma shi da ya samu irin abin da magabatan shi suka samu to sai ya gabato ya shimfiɗa wani abu sabo game da waɗannan hadisan wa huwa abin da ya shimfiɗa shi ne anna ba'abaha ya tabammanu al-ishara ila sababi karahatil kitaba sai ya gano to amma kuma waɗansu hadisan da suka hana a rubuta ko a cikinsu akwai nuni game da sababin da yasa aka kyamaci rubutawan don haka sababa lahu sai al'amari ya bayyana ga khatib an yufri da hadiyin nusus sai ce to bari ka ga waɗannan nassoshin waɗanda ke cewa kada a rubuta kuma ga dalilin hana rubutawar sai ya ga cewa bari ya ware su bi babin khas ya musu babi na musamman Allah aila Allah yiwa tantuku min nafsiha su hadisan da kansu in aka ware su da kansu za su yi magana amma yuzilul khilaf abin da zai kawar da wannan sabani wa yarfa'u tanaqud kuma ya dauke wannan tifka da warwara kun ji abu na farko da ya fara yi malam zai zo ya bada bayani dangane da yadda ya tsara littafin da ya ware hadisan da ke cewa kada a rubuta ya ware waɗanda ke cewa a rubuta sai ya dawo ya fara kallon waɗanda suka ce kada a rubuta ɗin sarraf sai ya gano cewa daga cikinsu akwai waɗanda ke cewa kada a rubuta saboda kaza to sai ya tsaya sai ya dubi sababin da ya tsaya ya dubi sababin sai gano to ai wannan sababin tun a wancan zamanin ma bai dawwama ba don haka rashin dawwama shi sai ta sa sai aka ci gaba da rubutawa daga haka sai gane waɗannan hadisan in ma sun tabbata kun ji wata sabon matsala to sun yi hani ne na ɗan wani lokaci kun ji da sun yi hani ne ga wasu mutane sun yi hani ne ga wani dalili ga wata fuska sai gane ashe na gaba ɗaya waɗannan hadisan gaba ɗaya ma kar a ɗauke su a matsayin suna karo da waɗancan tattaruwar da ke cewa a rubuta ko kuma waɗanda ke cewa ana rubutawa kun ji sakamakon binciken nashi ko kun fahimta gaba shine matsalar duk abin da ka bi ka farfasa shi ko kamar doya ce a dafa maka ita ta da hurgub ga ta fere ta ta ji gishiri ta ji magi ta ji mai a ce ɗauke ta kai noma da ita duk man da ta ji da dahuwarta za ta haɗi to amma a tsaga ta ai mata sala sala ko ba mai za ta haɗi ko ba za ta haɗi ba amma ita din ce fa so da haka waɗannan hadisan ko su din ne waɗanda suka gabace shi suka duba amma sai ba su tsaya sun yi musu ɗauki ɗaiɗai ba ina son ku rinka lura da wannan wannan yana daga cikin mumayyizat na ibnu hajirin a cikin fatuhul bari idan ya zo kan matsala sai tattaro hadisanta in ya tattaro hadisan a kanta kuma sai bi sai faffasa su misali zakka sai tattaro hadisan sai kuma ya dubi a cikin hadisan zakka waɗanne ne ke cewa zakka dole ce waɗanne ne ke cewa ga wanda za a ba zakka waɗanne ne ke cewa ga irin abin da za a bayar waɗanne ne ke cewa ga abin da sai ya kai in ya kai ga abin da za a bayar to in ka bi ka sassara kowace matsala a haka ko wallahi da wahala kaga cewa baka fita da natija mai kyau ba wannan na daga cikin hanyoyin ba'asi na wannan zamani shi yasa ku ga idan za mu lacca jama'a sai ku ga na zo na faɗi cewa ga sunan laccar ga kuma yadda na kasafta ta sannan kowane reshe to sai ka ga zuwa ƙarshen laccar ko an waye gari duk abin da ake buƙatar aji da duk tambayar da ba sai ga an amsa ta amma kawai in ka zo ka tsaya ka faro daga tsakiya ka tafi ƙarshe ka dawo gaba kai tafiya kura sai zama gaba ɗaya a wuri ɗaya kake ta yawo sai a gama sai zama akwai matsaloli da yawa ba a tattauna ba to kuma a cikin waɗannan abubuwan ko sai ka haifar da wata fahimta wadda sai a tashi wurin wazin ana ta tambaya akai ko kun fahimta ba ma saboda haka sai yake cewa وقد خصص رحمه الله تعالى الفصل الأول من القسم الأول duk waɗannan bayanan jama'a wannan littafin yana nan da yawa a makarantar nan kusan kofi goma ne an fahimta jama'a suna nan a sama za mu sako da su a zuba su tunda magana ta zo kansu ka ɗauki littafin ka karanta waɗannan maganganun za ka gansu malam yake cewa wa qad khassasa rahimahullahu ta'ala al-fasl al-awwal Allah madaukakin sarki ya ji kan wannan malami khatib da ya tashi sai ya keɓe fasalin farko min al-qism al-awwal na kashin farko min kitabihi na wannan littafin nashi sai ya keɓe shi lil ahadith al-marfu'a allati tanha an kitabatul hadith sai ya ce fasli na farko kashin farko hadisan annabi marfu'ai waɗanda suke hana rubutun hadisi wa qad hawala isti'abaha bikafati turuqiha as-sahiha wa ad-da'ifa sai yayi kokarin kwararo su gaba daya da hanyoyin su ingantattun su da waɗanda ba su inganta ba kun ji matakin farko na bincike in ka zo bincike karka ce sahihai kawai ko kun fahimta jama'a shi yasa muka tafi tattaro bayanai zaka je ka ga sai akai mu wurin wani tsoho hurman ka je sai ki magana sai ka shawo kan shi tukuna sai ka yi wasa da dariya sannan ya zo yana labari jama'a na taɓa ɗiban wasu yara wani lokaci za mu je wani ƙauye na fulani akan binciken wani tarihi da suka je suka ji kawai na ban a cike sai suka ce ka waɗannan irin jahilan mutane kawai malam za ka ɗata lokaci sai ne dariya ya ce da haka ake tattarowa da na zo na gabatar da kabiyar sai suna mamaki ina na samu waɗannan bayanan na ce waɗannan tsofaffi ne suka ce waɗannan tsofaffin sun ta hira ne kawai na ce eh hakan ɗin ai haka ba za ka je ka sa ina ba ka samu masu ilimi haka za ka je ka zauna da su sai ta shi rubutu kana rubuta an rekodin ne kana yi haka in ka zo sai ka fara wayewa to waɗanne ne wani daga ji ka san shirme ne wani daga ji ka san shirme ne don wani zai ce maka ai wata rana da modibbo adama ya shiga tashin hankali kawai yana waigawa sai suka hada fuska da dan hodiyo dan hodiyo na sakwato sai ka ce eh babu sai ke fara da gaske sai ka ce non non non non bappa sai sai ji dadi ai ya fa dan shirme ne in ka duba zaka rubuta kabi wancan yana adama fan bina wancan yana sakwato wurin shi ya bace yana waiga haka sai suka hada ido shikenan sai huce da haka ake tattarowa so aiki ne don haka kun ji matakin farko ko shine da ya tashi sai kwararo hadisan ka da hanyoyin su yi kokarin ƙuri su sahihai da ba'ifai malam ya ce walakin na hadhihi riwayat sai dai kuma waɗannan riwayoyi kulluha ala ikhtilafi turuqiha da dukkanin sabanin hanyoyin su ko duk yawan hanyoyin su kai ya firgita ka waɗannan da ke hana rubutun hadisi ko lam yasihha minha shay'un kaɗin su ba ingantattu bane ba waɗanda suka inganta siwa hadisi Abi Sa'id al-Khudri sai hadisi ɗaya na Abu Sa'id al-Khudri da aka ce wai annabi ya ce ba kai mamaki na ce da aka ce wai annabi ya ce shi ma na kawo shi haka ne saboda akwai jayayya akan hadisin ya tabbata sahihi ne amma shin annabi din ne yace wato marfu'i ne kamar yadda muslim haka yake ko ko kamar yadda malamin shi bukhari shi kuma yace ba marfu'i bane kaji wata sabuwa duk hadisin da ke cewa kada a rubuta hadisi kaf da'ifai ne guda ɗaya ne ya inganta shi kuma da ya inganta sai aka zo aka ce to wama marfu'i ne ko kuma mawqufi ne ala abi sa'id al-khudri gashi shine hadisi abu sa'id al-khudri la taktubu anni kar ku rubuta komai daga gare ni wa man kataba anni ghayra al-qur'ani falyamhahu wanda duk ya rubuta wani abu wanda ba qur'ani ba to ya shafe shi al-hadith alladhi akhrajahu muslim marfu'an muslim ya fitar da shi marfu'i turyan turyan cewa abu sa'id yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin kitabuz zuhudi shine hadisi na 72 a cikin kitabu zuhud na sahihu muslim jama'a kun ji wannan sai malam yace wa qad a'allahu amirul mu'minin fil hadith abu abdullah al-bukhari wa ghayruhu bil waqf ala abi sa'id al-khudri imam al-bukhari wanda yake shi sarkin mu'minai ne a hadisi ma'ana gangaran to ya illanta wannan hadisi cewa hadisin mawqufi ne ba marfu'i ba to mu dawo karatu gaba daya koma ƙasa yace unzur munaqashat ad-doktor Muhammad Mustafa al-Azmi ka duba ainihin tattaunawar da professor Muhammad Mustafa al-Azmi ya li hadhihi riwayat ga waɗannan riwayoyi fi kitab dirasat fi al-hadith an-nabawi a a cikin littafin shi mai suna dirasatu fil hadith an-nabawi a cikin juz'i na farko shafi na 66 76 zuwa 90 da bakwai zan zo muku da ko wannan littafin ko kuma wasu littafai don wannan littafin ni kai na yanzu tunani na yana bani ko yana nan kusa ne ko yana ina ne wallahu ta'ala a'lam amma dai zan yi kokarin zuwa muku da shi amma akwai wasu buhuf waɗanda daga cikin buhuf din irin waɗannan akwai kitabu sunna na al-imam al-marwazi kitabu sunna na aqida ne wanda salim ya wata haƙiƙi a cikin ta haƙiƙin yayi wajen shafi hamsin shi ma ya tsaya zazzage wannan matsalar ya yi tahrijin hadisan da asaran da asaran waɗanda suke magana akan hami da mata rubutawar shi ma abin da ya kai zuwa gare shi kenan hadisin kwaya ɗaya ne ya inganta duk malami iya magana da zai kai kenan to sai kuma ya dawo in ma ya tafi da ra'ayin bukhari cewa mawqufi ne wanda wannan magana ita ce daidai insha Allah ko kuma ya tafi zuwa ga ra'ayin muslim cewa hadisin marfu'i ne amma shi kuma sai ba da ansa bangare da hanin wato murna murna ne yanzu we have arrived mun fara shiga sahun ɗaliban ilimi mun fara jin maganganun malamai don muga malamai kam to muna bai jin labari yanzu mun fara jin maganganun da malamai suke yi Allah maraukakin sarki ya taimaka yace wa qad waradat ahadithu fil izn bi kitabati al hadisi domin hadisai sun zo waɗanda suka bada izinin rubuta hadisi sai ce sata'atul isharatu ilaiha nuni zuwa ga waɗannan hadisan sun zo sai shi wannan professor azumi shine yace wa hiya sahihatu wa sariha waɗannan hadisai ingantattu ne kuma karara suke to wa min ulama fil jam'i baina hadhihi al ahadith iddatu ara malamai suna da ra'ayoyi masu yawa wajen kokarin hada waɗannan hadisai waɗanda masu yawa sun tabbata cewa a rubuta sannan wancan kuma guda ɗaya da ya tabbata cewa kada a rubuta ahammuha mafi muhimmanci daga cikin hanyoyin da malamai suka ba da ansa suka ce alif na farko an yakuna min mansukhi sunna bi sunna kaga wannan yana daga cikin hadisai ne wadanda suka shafa junan su sunna ce ta ce kada a rubuta sunna ta zo ta ce a rubuta dan haka a rubuta din shi ya rinjaya ai innahu naha kan kitabatul hadisi fi awwal al-amri khashyata iltibas al-Qur'an bi ghayrihi kenan sai a ce da farko da annabi ya hana ya hana ne a farkon al'amarin musulunci saboda tsoron kada Qur'ani ya cude da abin da ba Qur'ani ba wa bi hadha qala ibn Qutayba al-Imam ibn Qutayba tadinawar ya faɗi wannan maganar wal Rama Hurmuzi da al-Imam Rama Hurmuzi ne littafin al-Muhaddith al-Fasil wal Khattabi da al-Imam al-Khattabi ne littafin Ma'alim sunan wa ghawruhum da waɗansu malaman ka karanta littafin as-sunnatu wa makanatuha fi at-tashri' al-islami da as-sunnatu qabla at-tadwin da tadwin sunna littafai da malamai suka rubuta sai Allah ya kai mu karatu na gaba zan yi mana lodin su don ku gane aiki ba zai kare ba dan haka in dai za ku ɗabi'antu da ɗabi'ar kamar yadda professor ya faɗi a farko-farkon littafin cewa littafin muzakkira ce handout ne amma zai rinka reference zai rinka bada suna littafai waɗanda ba a je a karanta ha to shine ni kuma nake zakulo mana littafan tun da Allah ya azurta mu da su to zaka ga idan a wata so ɗaya ake wannan karatun kafin wata na biyu ya zo baka gama karatun assignment din da aka baka ba daga haka mutanen anguwar ku sun huta daga ta jawo musu bala'i idan kana fama da naka ina fata an gano wasu sai ke cewa ba hanya ta biyu da suka ba da ansa an ya kuna nahayi ya zama shi hannun musabbab ya tattaru ne ala kitabatul qur'ani ma'a ghairihi fi sahifatin wahida cewa idan a fallan takabba ne guda ku duba a ce wannan fallan takabba ce ga ta guda daya haka ka rubuta inna anzalahu anan sai kuma ka zo ka rubuta hadisin innamal a'malu binniyati a fallan takabba sai suka ce haka ne aka hana suna kokarin fassara hanin ne yanzu kuma wannan magana kenan ba suna cewa nasikh da mansukh bane me suke cewa a in a fallan takabba ɗaya ne za ka rubuta qur'ani nan ka rubuta hadisi a nan a wannan lokaci shine ainihin aka hana kaji kuma wata fassarar malamai kenan wa zahaba ila zalika al-khattabi khattabi ya sake tafiya zuwa ga wannan ra'ayi bayan ya tafi ga wancan saboda zai yi ya dauki ra'ayoyin ne dukansu akan me akan ihtimali in ba haka ba to kaza wal khatib al baghdadi da shi kanshi khatib al baghdadi din shi ma fasara da yawa hadisan kenan wa ghairuhuma da wadansu malamai jimin fassara ta uku wadda aka yi waɗannan hadisai kila wakila sai aka ce annahu khas biman khushiya minhu littikalu ala al kitaba dun al hifz wannan hanin ya shafi wanda aka ji wa tsoron zai dogara ga rubutu ne kawai ba tare da hadda ba to abin da aka faɗa sai rubuta kamar me kamar da Abu Ishaq al-Huwaini yace haka a wannan zamanin dole akwai da abu waɗanda wasu ga an zo an kafa kamera ko an zo an sanya rediyo ana recording to a wurin karatu sai su ibada hankalin su saboda me ya san duk shirman da yi an jima zai fita sai kasar kawai zai je gida zai sake ji dan haka Samir ma san baya yadda a dauki wani darasin shi duk yadda muke da Samir jama'a bai taba yadda muna wata magana ta ilimi in kara rediyo ba ko an fahimta wata rana haka sai ga wata yar danja aljihuna tana bil bil sai ce na san halinka ba dai recording kake wani ce a sai na fito mishi da ita ne ce ka gani batirin ta ne sanyi take cewa batirin yayi sanyi sai na ce bari ko ko ko kun fahimta ba ba yace ka dogara ka abin da kake abin akwai littafin wa menene al-Imam an-Nasa'i ne ko wane ne wane ne littafin nan sai da ya karanta mana shi jama'a cikin kwana uku gashi na'am wannan kitabul iman na Ibn Abi Shayba na'am wannan littafin jama'a ba yadda ban yi da shi ya bari mai rekodin karatun ba ni nake jan bakin shi yana fasara ba yadda ban yi ba a masallacin annabi yace saf ba za a kofe shi ba za ba za a sajjara ba yace ka abin yace ka rike biro ko fensir kana rubuta fawaid da kake ji ko kun fahimta to masu irin wannan ra'ayin sai suka ce waɗannan hadisai da can aka hana can aka yi umarni sun zo ne don su hana mutanen da ake ga in an ba su suna rubutawa shikenan za su shagaltu da ayan na da shi a rubuce don haka ba sai na haddace ba wal iznu liman a'a amina minhu zalika ko umina minhu zalika sai ya zama izinin ya tabbata ne ga wanda aka amintu akan cewa shi ba zai dogara da rubutu ba zai hadda wa zakarahu al-khatib fi taqyid al-ilm ko sai imam al-khatib ya faɗi wannan magana ainihin a cikin taqyid al-ilm malam yace wa hunaka aqwalun ukhra akwai waɗansu maganganun ma daban hadhihi ashharuha wa awjahuha waɗannan maganganun su suka fi shahara kuma su ne suka fi fuska wadda yake za a fahimci ma magana dalla dalla amma an ka samu wannan littafin jama'a as-sunnatu wa makanatu fi tashri' al-islami da as-sunnatu qabla at-tadwin da littafin usul al-hadith da littattafai da malamai suka rubuce-rubuce akan wannan matsalar da difa'un an abi hurara da sauran littattafai waɗanda Allah ya kai mako mai zuwa kamar yadda nake cewa ko karatu na gaba za a zo da su za ku ji waɗannan matsalolin jama'a daga nan ne to za ka gane cewa wai al'amarin nan fa ya wuce yadda ake tunanin shi ko kun fahimta jama'a ka je kai karatu saboda wannan matsala ko ita ce waɗancan mustashirikai da waɗancan zindiƙai da za ka ji profesa zai zo magana a kansu da ita suka fake suka yi ta sukan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kai yanzu da ake karantar da kai asalin matsalar ko idan kai kuma ka je kai bincike ka sallahantu eh ka shata ka koshi to ran da ta taso in ka kalle ta kawai zaka iya rubutu ka je kai rugurugu da su don ko waɗannan zindiƙan suna nan a kowane zamani a kowace ƙasa kuma suna nan suna ta abubuwan da suke yi kuma duk waɗannan maganganun jama'a zuwa mako mai zuwa saboda amfanin yan boko waɗanda za su gamsu da wannan matsalar su raddi ko akwai littattafai na mustalahul hadith da ilmul jarh wa ta'dil da aka rubuta su da turanci ingantacce zuwa mako mai zuwa duk zan zo da su insha Allah ta'ala ko karatu na gaba domin a gansu a karanta su jama'a don ka shirya da kyau abin fa sai an yi da gaske fa eh na'am wannan da kake faɗa na'am na'am ai kwarai da gaske to abin da zaka ce wani dameji ne yake yi Aha, aha, aha. ya rubuta to ka gani eh to ka gani to ya- to- to- to duk waɗannan sahabban da suka rubuta kaga ah, to kun gani to daga nan ne za ku gane ana jin waɗannan maganganun amma ba a san menene implications ne matsalolin da za su haifar sannan da za ka je ka zauna da wani malami na ahlus sunna waɗannan matsalolin in ce fi san su ba wannan wannan shirme ne yake yi daga nan ne zaka gane ashe ana buƙatar a samarwa da ahlus sunna irin ku ko da yake su ahlus sunna ba su ganin akwai buƙatar irin ku don ba su san matsalar ba tukuna ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malam bayan ya gama tattauna wannan mas'ala yanzu kun ji a fasli na farko a kismin farko tattaunawar da yi sai ce wa fil faslaini as-sami was-salis to a cikin fasli na guda biyu kuma kun ga yanzu mun gama jin fahwa mun gama jin tattaruwar sakon da ke cikin fasli na farko na wannan littafin dangane da rubutun ilimi din sai kuma me fasalai guda biyu da na biyu da na uku min hazal qismi na wannan bangaren awrada ma ruwa min al asari kun gani ko da ya tashi nan kuma sai ya kwararo asarai maganganun sahabbai da tabi'ai wal akhbar da labarai an sahaba wa tabi'ina waɗanda suka zo daga sahabbai da tabi'ai fi karahati kitabatil hadisi wan nahyi anha game da tsama ta rubuta hadisi da kuma hani akan ainihin rubuta hadisin to kun ga anan kenan yanzu ka fara fahimtar yadda khatibu ya bahasin nashi da ya tattara hadisan da suke magana da labaran sai ya tsaya sai ya dube su marfu'ai sai ya ware su kun ji amsar da ya baya akai to yanzu sai mawqufai maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zo game da hani su kuma wace ansa zai bayar gashi a ƙasa malam yake cewa awrad al-khatib rahimahullah fi hadain al-faslain atharan kathira khatib ya kwararo asarai masu yawa a cikin ainihin waɗannan fasalai guda biyu wa zakara laha turuqan kathira sannan ya ambata musu hanyoyi masu yawa lakinna aksara riwayat da'ifa sai dai mafi yawancin riwayoyin ko masu rauni ne to bari ku ji akwai tsohon bugun wannan littafi wanda malam zai zo zai ishara akan shi ba da ainihin jimawa ba wannan sabon bugu ne zan zo da tsohon bugun a karatu na gaba insha Allah shi tsohon bugun na daga cikin fa'idoji shine mai aikin ta haƙiƙin ya yi muƙaddima mai kyau wadda malam da kanshi ya amfana da ita sannan a hawashi a ta'aliqat din shi ya yi maganganu masu fa'ida shi ko wannan sabon bugun da yake wani malamin hadisi ne ya tsayaye aikin to ya tsaya ya bibiyi riwayoyin ka ya rinka tattauna su hatta isnadodin asarai din na sahabbai da tabi'ai ka biya fiye ko ɗaya ba ta shata da custom ya ce ya duba na kan motoci ya duba na kan kaza ya ce biya fiye mai doki ba to hadisan da suka zo bayan biyo ta kharijansu ko sai da bi har asaran gashi sai ka ji ya ce isnaduhu mawdu'un akhrajahu al-uqayli fi du'afa an fahimta gashi sai ka ji ya ce isnaduhu mawdu'un ha isnaduhu mawdu'un isnaduhu mawdu'un isnaduhu da'ifun isnad haka duk sai da bi kap gashi sayyid abdul ghaffar al shi ne mai wannan aikin shi yasa kusan kwafi goma na sai wa makarantar nan wannan nuskar saboda na san za a zo a bukace ta shine lokacin bukatar ta ne yana bukatar ka zauna ne sai ka karance shi kap kuma karatu na ta nasu to sai ka hada da karatun littattafai da azu da muka yi kuma ha to zaka ga karshe zaka dawo ka tare a makarantar kenan yawwa dama haka muke so talauci kuma ka hakura eh ka hakura ba kan ka faro ba sai ibnul qayyim haka suka yi shi kanshi abu hurairah haka yi yore na talaucin amma akwai hadisan na abu hurairah ko babu kuma zamanin sa abu hurairah akwai masu hawa jeep akwai masu roba roba duka suna hawan abeban su shine akwai mai hawa keken doki akwai mai hawa raƙumi akwai mai hawa kaza akwai mai hawa kaza amma duka suka watsi da kuma sa abu hurairah ba su mutu ba ma'ana ba su mutu ba yunwa ba ta kashe su ba kai ba za ta kashe ka ba balle yanzu ga garin dogo eh aga wallahi jama'a sai sai an hakura ne wato ko da suka ce you cannot eat your cake and have it ga burodin ka kaci kuma ya zama har yanzu yana nan dole ka hakura az-zahabu suka ce ya'ti li yadhhaba wal fidda ta'ti li tanfadda kana da naira ka ɗari biyu ga balangu mai daɗi mai ƙanshi kana son balangu kuma kana son ɗari biyunka to ya rage maka ka yi shawara in dai ka ci balangu to za ka kwana ba ɗari biyu in ka kwana da ɗari biyu to za ka kwana da mai balangu don baka ci ba haka ne so yadda mutane suke tunani za mu yi wannan sadaukar wata lokaci mu zo mu karatu mu je mu bincike mu yi kaza kuma yadda muna nan da kuɗi ba za su samu ba amma yanzu da mun watsar da wannan mun tafi ba ta muna nan da sababbin riguna na shaddoji da abubuwa amma kuma waɗannan matsalolin fa ran da suka taso ko wallahi mu sai dai mu je mu irin wannan mu ci ko da su ƙaryar banza ƙaryar wofi sunna tana nan sunna matasa suna da basira suna nan suna sauraron wa yake magana da dalilai wurin shi za su tafi saboda haka wani ya je karantuwa su a birkitan ko ya zo birkita musu kwakwalwa za su shi wasu shi ne daidai dole ku zo ya karanto a birkice sai ku ba da ansa ku ce ga ansa kaza ga ansa kaza shine abin da ake yanzu bari ku ji yake cewa wa qad naqasha shaykh Abdurrahman al-Muallimi rahimahullah ma warada kun ga bayan an ce ruwayoyin sai gano cewa su asaran mafi yawancin su da'ifai ne ko sai ce to babban malami malam Abdulrahman dan Yahya al-Muallimi Allah ya ji kanshi ya tsaya ya tattauna waɗannan riwayoyi da suka zo an sahaba daga sahabbai wa bayyana ba'afa kuma ya bayyana raunin su sun makala sai ya ce hazihi waɗannan riwayoyi in sahat in ba sun tabbata to hujjatun lima qulnahu da sun zama hujja ga maganar da muka faɗi na cewa an hana falau kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama naha an kitabatil hadisi mutlaqan sai abdurrahman al-muallim sai ya biyo a fakaice bayan ya gama raunata su a raunace da ilimi ko sai kuma zai nuna maka a fakaice ma ai ma shirme ne ma basu tabbata ba ma to ma sai ya ce domin da sun tabbata to da sun zama hujja game da wannan magana sai ce kuma falau kana nabi sallallahu alaihi wa sallama na ha an kitabatul hadisi mutlaqan da a ce da gaske ne manzon Allah ya hana rubutun hadisi kai tsaye kowane iri ga kowa lama jama'a Abubakar sun ma haraka da Abubakar bai tattara hadisai ba daga baya ya kona Abubakar ma ya tara da ya tara ya karance su suka haddatu suka zauna zanzan sai ba to kar kuma ya dawo dogara da wancan ya sakaci har da tawhidi sai kone su ka ji dalilin konewar kuma kenan za mu zo mu ji karka ce to me yasa ya kona sai dan daga baya ji an hana a a suka rubuta idan ya gama ganin ya tabbata ya tabbata shikenan sai ya kona ko kuma ya rubuta an allo ne ya gama sai ya wanke kamar yadda ake karatun allo an fahimta jama'a sai yake cewa da Abubakar bai yi haka ba wala hamma Umar summa adala haka ne wala hamma umar da kuma umar bai himmantu ba akan me akan hanin summa adala sannan kuma sai kauce don ya taɓa himmantuwa an fahimta ya taɓa himmantuwa zai hana sannan sai kuma ya fasa hanawa wala ka taɓa gauru ma da kuma ba a samu wasu daga cikinsu sun ainihin wato rubuta hadisai ba sun ma mahama kataba sannan ire-iren waɗannan mutane suka zo suka share abin da suka rubuta suka rubuta da sai ga bukata suka share kuma hadhihi riwayat yace sannan kuma ma kaga waɗannan riwayoyin tanussu ala ilal man ala ilalin min ajliha aharaka man aharaka wa mahaman maha ma katabuhu sannan waɗannan ruwaye na waɗannan sahabban ko tamusu suna kawo nasi ala ilalin min ajliha aharaka man aharaka suna suna kawo dalilan da yasa waɗanda suka kona suka kona bayan sun rubuta wa mahaman maha ma katabuhu sannan waɗanda suka share suka share bayan sun rubuta abin da suka rubuta walaysa minha nassun wahidun daga cikin waɗannan ruwayoyi babu nassi ko kwaya ɗaya ala zikirin nahya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ambatan cewa sun kona ne ko sun share ne saboda hani ya zo daga manzon Allah lizalika ga haka a su ruwayoyin da kansu kuji su ne suna kawo cewa abubakar da ya rubuta kuna ji da ya haddace ya ga ya gama bukata sai ya kona wani da ya rubuta allo ya ga hadda ta zauna sai bi sai share wato su da kansu waɗannan ruwayoyin na sahabban su ne suna bayyana cewa dalilin konawar ko sharewar shine ya gama bukata da abin ne ba wai saboda yana da hani daga annabi ba Allah ya sa kun fahimta to yanzu kaga in ka fahimci wannan ko shikenan babu sauran wata shubha dan dama duk maganganun iyakacin su kenan in ba na annabi ba na sahabbai in ba na sahabbai ba na tabi'ai shikenan an gama baka amsa su to amma za mu zo a inda za ka ji cewa wa amada rahimahullah fil fasl al awwal min al qism al thani ila dhikr al riwayat an sahaba allati tamusu ala illati karahatihim li kitabati ma siwa al qur'an wa yulakhis tilka al illa bi qawlihi faqad thabata anna karahata man kariha al kitab min al sadr al awwal inna ma hiya li alla yubahiya bi kitabillahi ta'ala ghayrahu أو يشغل ها أو يشتغل عن القرآن بسواه ونهي عن كتب العلم عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت zamu zo zamu tattauna ainihin wannan matsala insha Allah ta'ala idan an zo ainihin karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wannan ku rinka rubutu ne yadda za a iya abin nan jama'a wannan ban san me ya rubuta ba wannan to ai me amfani a faɗi wannan a yanzu nan faɗi wannan za mu tsaye da karatu ne Allah madaukakin sarki ya taimaka ku kiyaye jama'a ku duba abin da wannan karatun yake so ya nuna mana shine me annabi da kanshi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da umarni a rubuta hadisai amma bai hana a rubuta ba annabi bai hana a rubuta ba in kuwa har hadisin abu sa'idin ya tabbata marfu'an annabi ya hana to ka ji ma'anar hannu na daga cikin fa'idar wannan karatun wannan rubutun da annabi ya ba da umarnin a yi an fara yin shi tun a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a idan mu gane haka za mu zo mu ji hadisin abu sha da annabi ya wa'azi ya faɗi wasu hadisai wani dattijo abu sha ya ji daɗi ya ce manzon Allah rubuta mini manzo Allah ya ce uktubu da abisha ku rubuta wa abisha wannan annabi yana nufin sai bayan shekara 100 ku rubuta mu me yake nufi a gaban shi ku rubuta mishi tunda mutumin da yace a rubuta min wannan jawabi naka waɗannan ke rusa wancan kuskure da ya faru a cikin tarihi na cewa ba a rubuta ba sai bayan shekara ɗari wanda wannan lokacin sahabbai sun kare kaf tabi'ai manya mafi yawanci sun rasu sai an ƙanana irin su imamu zuhuri to wannan kuskuren tarihin shi ya buɗewa kuji mustashirkuna kofa na biyu ruwayoyi da ake tattarawa a cikin hadisai da waɗannan littattafai waɗanda su masu tattara ruwayoyin kamar su khatib jama'a kun ga khatib yana kawowa ne da isnadi to waɗannan littattafai a da kafin a zo a fara musu takhriji da tahqiqi ba su da takhriji saboda zamanin da aka rubuta su zamani ne na nunar ilimi duk wanda ya ɗauko wannan isnadin misali zikirin ruwaya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu amara ashabahu an yaktubu li abi sha khutbatahu allati sami'aha minhu kaji babu khatib ya wari yace babin da ke bayanin ruwayar da aka samo daga annabi cewa annabi ya umarci sahabban shi sai rubuta abu sha hudu da shi sai ce akhbarana abubakar ahmad ابن محمد ابن غالب الفقيه الخوارزمي قال قرأت على أبي العباس محمد ابن أحمد ابن حمدان حدثكم تميم بن محمد حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله تبارك تبارك وتعالى حبس عن مكة الحين وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار من النهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتبى وإما